أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتو أتكين وانا لتافينا المأدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم za mu tashi a shafi na saba'in da bakwai alhamdulillah an abi umamata radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillah kaseeran tayyiban mubarakan fi ghayra makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana وفي هذا الحديث الشريف يتبين لنا كيفية دعاء, دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وما يقول أثناء الدعاء بالنسبة لما لنا أمر في غاية الأهدية فيجب علينا أن نحمد الله جل وعز ونشكر فضله وندعوه كما كان يدعوه نبيه ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أولا يجب حمد الله والشكر لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وقد خلق كل شيء في الكون للإنسان ونسك تبعا ودبقا له لقد خلق الله الإنسان من لحم وعزم وخلق له أيضا أيضا الغذاء الذي يلائم بنيته وجسده وكما أن لهذا الغذاء دروبا وأنواعا كثيرة في الدنيا فإن مقاديره وكمياته وكميته أيضا كثيرة بحيث يستطيع الإنسان الحصول على كل دروب التعب ورغم أننا نحصل على أقواتنا بسهولة ويسر إلا أننا لا نحمد الله جل وعلا الذي منحنا هذه النعم إلا قليلا ففي العلاقات الإنسانية إذا ما تقدم أحد لنا معروفا نشعر أنه يجب علينا شكره فهل نشكر الله حق شكره وهو الذي أغدق علينا كل نعمه هذه دون حساب إنه لا يزيد لا يزيد لا يريد منا سوى حمده وشكره مقابل هذه النعم الوفيرة وما أجمل هذا القول عباد النعم كثير لكن عباد المنعم قليل malaike godiyan Allah madaukakin sarki an samu hadisi daga umama abi umama ya dalar kar tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama da zara an kawo ma abinci kafin ma ya soma cin abinci ga abinci an kawo zai ci to sai ya soma yi wa Allah godiya yana cewa alhamdulillahi kasiran godiya ta tabbata ga Allah mai yawa saboda yana tuna wasu su ba su samu abincin ba wasu sun kwana da yunwa wasu sun wasu ya yi kwana da kwanaki babu abinci sanan kasiran ɗayiban wato mubarakan godiya wadda take mai kyau kuma mai albarka fihi akan cikin wannan abincin gaira makafiyin wala muwadda ba godiya wanda mutum yayi shikenan an wuce ba ba godiya wanda mutum yayi ba zai kara ba ba godiya wanda mutum yayi dan ya wadatu ba a'a yana godewa Allah yanzu ba ya bashi anjima zai bashi gobe ma zai bashi daga nan har abada kar ku manta kayan aljanna da zamu je mu ci ma kayan Allah ne aljanna ma tashi ce da aka je ya cancanci godiya kuma Allah kawai godiya yake so Allah mun gode ya ce a wani hadisi mai girma yana gaya mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a da irin abin da yake faɗi a lokacin addu'a dangane da umarni ne da in aka mana wanda yake yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama wajibi mu ringa godewa Allah mu ringa gode wa fallar da Allah madaukakin sarki ya mana mu ringa roƙon shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah yake roƙon shi annabin sa mai daraja mai girma sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to wannan godiyar ya kasa ta kashi wajen biyar shine suma da na farko inda muka karanta yace wato ya zama dole mu gode wa Allah mu kuma gode masa da larabcin an ce hamidallaha ko shakarallaha duka godiya ne da Hausa amma ana bambanta su wajen aiki ana maluma akwai wanda suke cewa alhamdu shine furtawa da baki shukuru kuma shine godiyan Allah da aiki wato ba ba ta ake ashkurullah ba a'a aiki ne yake nuna mutum da baki ta dauki misali mai duk kudi wanda Allah ya bashi arziki misali idan ya ya ce alhamdulillah da baki sai kuma ya sadaka to wannan sadaka ita ce ne ita ce shukur an gane to yayi alhamdu wa shukur kenan amma in ya tsaya yana ta alhamdulillah alhamdulillah na babu bai yi shukur ba eh malami in Allah ya bashi ilimi yana alhamdulillah da ya bashi ilimi sai bai koya kowa ba misali to bai shukur ba bai shukur ba yana sai alhamdu da shukur tare sai kuma ya gode wa Allah da ya bashi sannan ya koya wasu yace Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam a cikin tsari wanda yake mafi kyau Allah ya halicci duk kayan duniyar nan saboda dan adam ne sannan Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa masa ya tsara masa abin dan yayi daidai da shi Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam da nama a jikin shi da kashi kuma ya halicci masa abinci da zai iya ci in kun duba ai ba kowane abinci muke iya ci ba idan da Allah ya so sai mana wani abinci wanda in da Allah ya ga dama sai ce mu ringa cin kasa shine abincin mu amma kaga sai mana abinci iri iri iri yanzu aljanu abincin su ai kaga kashi ne da kashin awaki na shine abincin su in suna ci suna jin shi kamar nam tsokan nama addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ka gani amma mu ga abubuwa ga sunan wanda yake Allah ya daidaita su don mu iya ci kuma Allah madaukakin sarki ya sanya abubuwan suna nan da yawa a cikin wannan duniya kuma Allah ya sanya wato kimani kimar su yadda za mu iya ci ga sunan barkatai suna da yawa yadda mutum zai iya samu kuma ba tare da wahala ba gashi muna samun abincinmu cikin sauƙi Allah ya sauƙaƙe mana amma matsalar da muke samu shine ba ma godewa Allah ba ma wa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya bamu wannan ni'ima malai ce sai dai yan kadan Allah ya samu a cikin su kadan ne suke godewa Allah da haka a wajen alakar dan adam idan rayuwa ta yau da kullun idan dan adam ya ma wani abin kirki ai kana sha ka gode ko to kaga wanda ya fi cancanta mu gode wa wanda ya mana abubuwa da ba musamman iyakar su ba shine Allah da kaga shine ya fi cancanta mu gode masa shine yace shin muna gode wa Allah kuwa akwai ni'imomin da yayi mana ga sunan barakatai ba su da iyaka suna da yawa ga ba wani abu muka yi ba kawai Allah ya ba mu su to kuma ba abinda Allah yake nema a wajen mu sai godiya mu gode masa akan ni'imomin da yayi mana wanda suke da yawa shine sai ya kawo wani karin magana na malamai yace wannan karin magana ta yi kyau da suke cewa wato masu bautawa ni'ima suna da yawa wato masu moran ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi su yayi su suna da yawa amma sai dai masu godewa Allah ɗan kaɗan ne Allah ya sa muna cikin kaɗan shi wannan kaɗan kaɗan ɗin daman ko ƙur'ani haka ya ta ne kaɗan kaɗan kaɗan inda ka ji na kaɗan sai ka ji su ne masu na bauta Allah ya samu a ciki amma yawa yawa yawa dama alƙur'ani za ka ji ba zaka jo kasirun fa- minhum fasiqun hmm? duka kasir kasir da yawa zai sa da siyasa da aka ce wai game of number ne ko na ba haka ake sa ana ta yawa ne shi yasa ka gaba a siyasa ba a abin kware ku ya ƙuri na ƙara faɗa na don haka take duk duniya ba a abin kware saboda ai an ce kowa ne ya zo shiga kowa kowa kowa da tom and jerry na to ai ka san a siyasa kan ka kalli ka kalli siyasa da kyau wanda bai kamata ya zama shugaban mutane ba sai ya zama na wanda bai kamata ya ce mutane ya zama jagoransu ba zai zama a siyasa bare ma kaga samun siyasan akwai sai an akwai wato daban ba daban ci nake daba za ka ga mutum in ya kware da siyasa sai ka ga ya iya sai ya iya tara mutane waɗanda suke za su iya yin rashin mutunci na? to banga to kaga jin abin da aka yi da banga kuwa shi yasa mutane sai ake ɗanɗana kuɗa a eh shi yasa abubuwan namu je sai addu'a Allah ya sa dai mu wanye da Allah lafiya in mun ka in ma wuya ka sha a duniya to Allah ya sa mu ji daɗi a lahira domin idan ya zama an yi dobi wahala ba kyau na na eh ko da duniya mun sha wuya to Allah ya sa lahira mu ji daɗi eh shine saboda in mutum ya yi wasa za ka ga alama asara biyu za a yi wallahi Allah ya kiyaye ah to in mutum bai ba Allah ba dai Allah ba zai sake aljanna ba wannan ka'ida ce zaunaniya kawai wahalarsa a duniya ko shi ya kawo kowa ya fi kowa wahala a duniya sai ya zama aminatun nasi ba ta silanaran hamiya Allah ya ce a duniya ta sha bakar wahala da haira kuma wuta rai za ta tafi Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu alhamdulillah ya a dole ne mana na? eh eh a'a baka je ba shi wancan ma a aiki ake yin shi a aiki ake yin shi mafi yawa misali ya yi gida iyali ka ce alhamdulillah to watakila ɗan uwanka ne ya zo ma ziyara watakila kuɗin mota ya biya in zai tafi sai ka ɗauki kuɗin mota ka ba shi to ka yi shi kuɗi na yawo shi ne a yi ma'anarsa na na yayi shi ne shi kudin shi kuma daman ba a so ya zo wai da nufin sai ka an bashi wani abu shi wanda zai ziyarci dan uwan shi ana son kawai ya niyya tsakanin shi da Allah ba dan wani abu ba shi kuma wanda aka zo ziyara in har yana da hali to ana sai kyautata yawa ha sai ka nemi sai ka nemi kaga wannan karatu shine da yawa musamman mu larabawa sun fi ɗabbaka shi saboda ƙa'idar rayuwar duniya duk in mutum ya kai koma ina ya kai akwai irin kyautar da za ka masa kuma ya ji daɗi ina tuna zamanin zamanin zamanin baban gida ina shugaban ƙasa a nan bila akwai wani ko mai gadi ko mai shara sai aka ba shi kujerar maka daidai maka sai ya so agogo ya so baban gida agogo ainihin agogo ana na ana sai da su riyalai ko riyal biyar biyar ne ko kuma abin da zai baka mamaki wani suke bila sun sani da ya karba aka yi goma sai ya daura eh ya ce ya gode eh da yake shi ya yi tsakanin shi da Allah ne ba wai dattijan ya tsufa ba daga kamar kai dai za a ce gangaci ne kai baka da hankali ne misali amma shi ya yi shi tsakani da Allah kuma sai ya karba dora to manya akwai irin abin da ake ba su wataƙila za ka ga abun ba wai daraja ne da shi ba ba tsada ba ne misali yana cin goro misali nake yi yana cin goro kan za ka iya kai masa goro yawwa wani abu daidai wanda yake yawwa ba wai tsada ba ne ba maganan kuɗi ba ne eh amma sai ya ji daɗi eh eh to wannan hadiya ake kiranta ainihin ka'ida ce ta rayuwar musulmi mu ma ba ma yi kawai kowa ta kai yake amma wallahi ba haka rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi ba haka suka rayuwa tsakanin sahabbai akwai abin da ake kiranta wani hadiya wanda ya bi kamar za ka yi masa to dama ba kai mai tsamiya ba misali eh ai akwai abu da ke ba maganan damun yawan kuɗi ba ne mutum ya ji ne ka damu da shi ma wani abu ne eh wani abu ne ka gani na'am kamar yadda muke muke da hannu a hannu na mahara an fito a kai kuma mafi yawanci o kana so da baki maka ce a shukuru a shukuru ne na shi na ce ma shukur din da aiki ake yi wani da gaske shi na baka misali da wani mawadaci ba yana ta alhamdulillah alhamdulillah to yayi wajen godiya amma da dukiyarsa zai yi shukur na yawa shi ne na ci aiki ne yawa kaji da alaƙa ake shukur na shi kenan sai ta alhamdulillah zai ta alhamdulillah ai shi Allah ya riga ya gama da mu Allah ya gaya mana ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai sa rai ta wani abu sai abin da za ta iya eh sanan ba mu baka da matsala ai kamar mutum ne zai a ce yana damuwa shi bai taba ba da zakka ba misali in sahari da Allah ya za ta kare tunda Allah ya baka kuɗi wani hada ka da zakka na ba ruwanka ai ko baka taba zuwa haji ba to Allah bai baka dama ba duk wannan ba ruwanka Allah kuma ba zai tambaye ka me yasa baka je haji ba misali saboda bai baka yi wanda Allah zai tambaya shine wanda Allah ba shi dama shi zuwa wanda Allah ya ba shi iko ki zuwa wanda za su haɗu da Allah akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam zafi da yake cewa an mutum ya ga dama ya mutu ma yana bai hude ko ba nasare ba ruwan Allah da shi amma wanda bai samu dama ba babu komai a wanda ya kama ci ya fi laifi ba wanda ya kama ci shi ya fi laifi ya to kai barawo ne haka ne na to a ba da jiji don mutum na za wuce abinci ko na ko cikin mutane naka ne ai abin da kai za a tambaya abincin ka ne ba naka ba ne wato yana jin yunwa ai sai wannan kuma matsayin ko da ɗauka ma ya yi shi wannan matsayin shi daban misali in mutum na jin yunwa zai mutu ai an yadda ya je ya ci abinci misali ya shiga gida abinci ya ce a zuba mai abinci ya gama ci ya ce alhamdulillah ina ba nama ko sai an gama ce ina kuɗi ya ce babu a yi haƙuri na? na? eh? misali su kaga wannan matsayin shi daban amma da ya san ana zaune yanzu kawai da kaga mutu ya zo ya zauna a nan gani yana ka abinci da ya zo da shi cikin jama'a sai ka kama ci kowane ne dai ya kamata ba a cin abincin mutane sai da izini yawa duk wanda da mala yake faɗa na larura ne wannan shi babu larura wannan babi ne daban amma in normal wani ya zo bai yi sabbi ce wa bismillah ba shikenan yale shi yayi kuskure amma kai da zaka zo ka ci mara abinci da karfi to in yace sai ka biya shi ba in dai ba naka bane yawwa zai iya man nasiha yawwa bayan ya gama shi ba yawwa a musulunci ma ba a yadda ka zo da abinci cikin mutane a yi suna sha'awa ka hana su ba ai makwabtaka ma ba a yadda ka dafa abinci mutanen makwatanka na jin kanshin abincin ba ka ba su ba musulunci bai yadda ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan musulmi yayi abinci yayi farfesu ya sa ruwan romo da yawa dan makota su samu hukugun ɗauka ka an ce kowa ya ta cin kayan zago ba haka ba ne ba rayan musulunci ba haka ba ne Allah shi yadda ku
irin gida namu na samun gida suna da yawa ko malam a tuka da yaran suna wani kawai ka yi ba ka rabu da su su ba za a samu kuma kai kana so su ma su yi maka da su yi wani da ana da yawa eh sai ka sa romo da yawa ka sa ko da fuka fuki fuka fuki
wallahi ma na akwai inda na aka yi haka ka ce ta ji dan abin da ya ba wani
a wannan nan wannan kuma bai hana ayi ai ko abin da ya kamata mu gane shi shedan duk abin da yake na alheri baya so ayi sai ya kawo abin da zai bata shi eh baya san baya san ayi kuma magana mai za a faɗa ba kai ya tsaya yana damun musulmi yawan musulmi kawai abin da ya kamata eh da ka mutu ba shi kenan Hmm? da ka mutu wannan a gane da kawai abin da ya kamata ya kai kawai ko a yi ta ci kuma me za a faɗa kai da maka Allah shi ya damu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin